أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata sha shidda da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da ɗai da wata na biyar watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci tun ajiya mun kwana a aya ta hamsin da uku a cikin hamsin da biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul furqan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira yau za mu tashi a aya ta hamsin da uku sai Allah ya ce
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
Allah ya ce, wa huwa alladhi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha minhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ya ce wa huwa alladhi shi Allah shine wanda watan Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu ikonsa da kuma ƙudurarsa akan halittunsa gaba ɗaya domin shi Allah subhanahu wa ta'ala yake da iko akan dukkanin komi a rayuwa sai Allah yake ƙara karantar da mu har yau mu gane wane ne shi Allah da kuma irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na ƙudura da kuma hikimomi wanda ba wanda ya isa yi wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa huwa alladhi marajal baharaini Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya cakuɗa al-baharaini teku guda biyu teku ne guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya cakuɗa su hada azbun furatun Allah ce wannan ruwansa azbun da daɗi sannan furatun kuma ga su da garɗi wajen sha ma'ana suna da sauƙi wajen sha ruwa ne wanda lafiyayyun ruwa masu tsarki wanda kuma idan zaka sha wajen sha to Allah ya ce furatun akwai su da daɗi wajen sha jama'a muna fahimta sai Allah ya ce wa hadha minhun ujaj sannan kuma wa'annan bangaren ruwan Allah ya ce ruwa ne na gishiri sannan kuma ujajin gurbatattun ruwa ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya haɗa teku biyu a huri guda wannan ruwan Allah ya ce ruwa ne watan azbin furatun ruwa masu daɗin sha sannan kuma lafiyayyun ruwa sai Allah ce kuma a ɗaya tekun Allah ce wa milhun ujaj akwai su kuma wannan ruwa ne wasu ke ruwa ne na gishiri sannan kuma ujazun Allah ya ce ba sa da daɗi wajen sha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci wa'annan ruwan kuma sai ya sanya su a teku da suke makusantan juna sai Allah ce waje ala bainahuma barzakhan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waton ai, kariya tsakanin wa'annan ruwan ba sa haɗuwa har abada jama'a muna fahimta ruwa ne ga su kala biyu kowane ruwa da hanyar da yake tahiya to shi Allah subhanahu wataala shine ya hada su a huri guda amma kuma sai ya sanya su hajizan sai ya sanya watan shamaki tsakanin wa'annan ruwan guda biyu ta yadda wa'anga masu lami ba sa haduwa da wa'annan ruwa masu mi masu dadin sha jama'a muna fahimta shi Allah sai ya bambanta su sai Allah ce wa hijiran mahjura kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da ke hana ai kariya za ta hana kare su da su cuɗanya wa juna jama'a muna fahimta yanzu misali a ce ruwa ne guda biyu wannan ruwan ruwa masu zaƙi ne wannan kuma ruwa ne na gishiri kai idan ka ɗauko kai misin ka haɗanya to dole sa ka ji ruwan canjin gukinsu zai canza zai ɗauki nau'i guda biyu ga nau'i na gishiri kuma ga nau'i na mi na zaƙi a huri guda to amma su wa'annan ruwan da Allah ya halicce su sai ya cakuɗa su a teku guda kuma tekun mabambanta wa'annan sun yi nan wa'annan sun yi wannan ba min haɗuwa da wani wa'annan sun yi haka suna ba da ruwa masu daɗin sha wa'annan kuma suna ba da ruwa ne masu gishiri sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai muka sanya kariya wato ta abin da ya shahi tsaki a muka sanya a tsakan su sai aka kawo kuma kasa ya bisa danyen a busasshe kasa wanda su ba za su haɗu ba wannan hurin shi yasa Allah ya ce marajal bahrayni yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabqi la yaltaqiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani Allah ya ce to daman ya sanya wa'annan ruwan guda biyu ga sunan marjal bahari ne shine wanda ta kwada teku guda biyu kuma ba sa haduwa da juna wannan cikin iko ne da Allah subhanahu wataala wanda yake huwal qahiru fawqa ibadihi shine gagara misali akan duk halittun bayu halittun halittunsa gaba daya sai Allah ya ce waja'ala bainahuma barzakhan sai Allah ya sanya waton shamaki tsakanin wa'annan ruwa guda biyu sala ce wa hijiran da kuma kariya mahajuran da take kare wa'annan ruwan ba za su cuɗanya da juna ba shi Allah shi ne ya kare wa'annan abin jama'a muna fahimta wa'annan duka yana nuna muka ne ikon Allah subhanahu wata'ala akan in ya ga dama ko miye yake iya faruwa a ƙarƙashin ikon Allah subhanahu wata'ala ga ruwa a hurare guda biyu amma kuma ɗanɗanansa sun bambanta kuma kowanne ya tafi kuma kowa da irin amfanin da yake yake kaga wannan masu daɗin sha ɗan adam yake iya ya sha ya amfani da su amma wa'ancan akwai wanda in ka sha kawai kana iya sai dai ka mutu saboda mi ba sa tafiya da wani yanayin jikin ɗan annabi adam to shi Allah subhanahu wataala shine wake sarrafa wa'annan ruwan gaba ɗaya don amfanin ɗiyan annabi adam sai Allah ya ce a aya ta gaba
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا
نعم وكان ربك قديرا
Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i shi Allah shine wanda yayi halitta daga ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi Allah shi ne wanda ya halicci ɗan annabi Adam min alma'i daga ruwa jama'a wana fahimta duka asalin ɗan annabi Adam annabi Adam shi Allah ya halitta da ƙasa to kuma duka ƙasan ma sai da aka tara kuya da ruwa to kai da kake jinin annabi adam sai Allah ce sai muka halicce ka daga ruwa mun irin ruwa ne su ne ruwan mani Allah ce falyanzur insan a cikin suratul suratul tariq Allah subhanahu wataala yana bayanin akan dan adam yayi dibi zuwa ga yadda Allah ya halicce shi sai Allah ce khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib to Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicci dan adam daga wasu irin ruwa a suratul insan Allah ya ce amshajin nabtalihi ko faj'alnahu sami'an basira wa'annan ruwan mani ne na tsakanin mace da namiji lokacin da namiji ya kwanta da matarsa suka yi jima'i to idan waton kwayoyin halittar ruwa da nashi da nata suka haɗu a cikin mahaifa daman kusan kwayoyin halitta ne sun yi miliyan ɗaya da suke yawo cikin mahaifar mace idan suka haɗu wa juna to sai cikin iko Allah ya karta za a samu dan da sai wannan ya koma sai wannan mani ya daskare huri guda jama'a wana fahimta idan ya daskare bayan kwana arba'in sai ya koma jini idan ya zamanto jini bayan kwana arba'in kuma sai Allah ya ƙara sarrafa sa sai ya koma gudan tsoka sai a kwana arba'in na uku kuma a sa kasusuwa kwana arba'in na hudu sai a sanya dan adam rayuwa to asalin dan annabi adam mani ne wannan ruwan dai wanda baka bukatar al'umma ta ganka watan tufafin ka da su kana kokarin sai ka wanke to Allah ce da wa'annan ruwan ne muka halicci watan dan annabi adam ruwa masu rauni ruwa na kazanta shine Allah ce huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci dan adam daga ruwa wani irin ruwa ruwa ne na mani ruwan kazanta kuma wannan shi ke kula da wa'annan abubuwan lokacin da kake cikin mahai cikin mahai abin nan amara shi Allah shi ke jujjuya lamarin bawansa sai Allah ce faj'alahu nasaban sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya sa nasaba idan aka ce nasaba watan gashi nan kenan wane ya haifa wane ya haife sa wane ya haifa baba shi ma ya haifa sai aka aihe shi ko an aihe shi sai ya aihwa uba ka dan da jika ka makunne tankada haudi haka ga sunan nasabi kowa dai ya zo ne ko ta wannan hanyar sai Allah ya ce wasu hira kuma a kwana a tashi shi wannan yaron da aka aihwa daga digan mani yana digan ruwan kazanta a kwana a tashi sai a waye gari kuma gashi shi ma ya kai munzalin da zai yi aure jima muna fahimta sai ya zamanto gashi shi ma ya samu sihira sarakun ne ya zan surukin wani an bashi aure ko kaga shi ma yanzu ya zan baba ke nan da ajima sai kaga ya kuma baba haka sai ake ta aifuwar al'umma gaba daya to shi Allah subhanahu wataala shi Allah shine ke yi da wannan abubuwan jima muna fahimta Allah ya halitta dan annabi Adam daga digon mani ruwa na kazanta ruwa wanda suke dan adam bai buƙatar ma a gansu tare da shi to Allah ya ce da muka halicci dan annabi adam sai muka sanya shi nasabi sai gashi nan dan wane jika wane kama kunnan wane sannan wasihira kuma gashi nan idan ya girma sai ya zamanto watan gashi nan shi ma yayi aure ya haifafa ya da dan da ko kuma tana da diya gashi nan sai a zamanto ana ana ana ana yada al'umma cikin gari sai Allah ce wa kana rabbuka qadira ubangijinka Allah subhanahu wataala ya kasance watan qadiri mai iko akan dukkanin komi wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala kalibi lokacin da namiji zai kwanta da iyalinsa watan ba karfinsa bane da kuma iya dubararsa zai bashi da watan karuwa a'a iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard ya khluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na Allah ne shi Allah ya khaliqu ma ya sha'u Allah yana halittar abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u inasa Allah yake ba da kyautar ‘ya'ya mata da wanda ya so sannan wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga dama kuma sai Allah shi baka ɗiya maza gaba ɗai kaga kamar annabi shu'aibu aka ce duka ɗiyan shi mata ne in ka diba annabi yaqub duka ɗiyan shi menene ɗiyan sa maza ne ko au yuzawwijuhum zukurana wa inasa ko kuma Allah ya cakuɗa maka maza da mata kamar da aka bai wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya hada masa maza da mata gashi maza guda uku ga iya mata guda hudu sai Allah ce wa yaj'alu may yasha'u aqima kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake sayya wanda ya ga dama ya zamanto bakarare baya aihuwa jama'a muna fahimta to Allah shi qadirun ne mai kaddarta awatan kaddartawa Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace duk musulmin da yake tunanin kwanciyarsa da iyalinsa da karfinsa shi ke ba su haihuwa to ya ce ya fita cikin babin tauhidi baya da imani ya kasa gane cewa Allah shi ke yin wannan wallahi wani da ana sayan kuɗi da iya ya da kuɗin da ko ɗa nawa zai iya sayi amma Allah ya hana masa da Allah shi ne maka shi innahu alimun qadir shi Allah shi ne masani kuma mai kaddata lamarin ba dubara da annabi Adam bace sai Allah ya ce
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم نعم وكان الكافر على ربه ظهيرا Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi su kafirai suna bautawa koma bayan Allah sun rike abubuwan bautarsu sun saki Allah mahaliccinsu wanda ya halicce su asalinsu daga ruwan mani to ubangijin da ya halicce su Allah ya ce sun bar bauta masa suna bauta ma wani wanda ba shi ba jama'a akwai abin da ya kai rishin adalci a rayuwa wanda ya halicce ka baka bashi ko dala ba kai kwana kai wata tara cikin cikin mahaifiyarka shi ke kai maka abinci sai ya sanya wata jijiya da take kai maka abinci ka ci abinci ba tare da kai yake kula da lafiyarka ba tare da kai wa Allah ko dala ba ka zo a duniya yarre ne ka har ka girma kuma sai ka ga akwai wanda ya cancanta ka bautawa kuma bayansa wallahi wannan zalunci ne sai Allah ce wa ya'buduna suna bautawa min dunillahi koma bayan Allah ma la yanfa'uhum lahum wanda baya amfani su abubuwan da ba sa amfana musu komi a rayuwa jama'a duk wanda yake bauta wani wanda ba Allah ba ba wani amfani da yake maka a rayuwa ka dibi Allah subhanahu wa ta'ala ka shaƙi iskan Allah ka taka a ƙasar Allah ka ci arzikin Allah ka yi noma saman gonar Allah subhanahu wa ta'ala ka ci abincin Allah subhanahu wa ta'ala ka kwanta a daren Allah subhanahu wa ta'ala ka wayi gari ka je ka ne abinci cikin irin Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan Allah ya shi dan maslahar kai ne ba abin da yake bukata sai dan ka sai ka bota masa kuma sai kaga bai kamata ka bota masa ba to wa'annan abin da kuke bota sai Allah ce wai wani irin amfani suke muku ma la yanfa'uhum ai ba sa amfana muku komi wala yadurruku wala wala yadurruhum sana kuma ba sa iya cutar da ku idan ba ku bota musu ba ba sa da aljanna kuma ba sa da wutar za su sanya ku dan ka ƙi bautar gumki ba wata azaba da gunkin zai yi maka nan a rayuwa ya hana maka arziki ko kuma ya ka maka tattalin arziki a rayuwa ko kuma ya ƙonar da kai in ka mutu kuma ya tura ka jahannama babu wanda yake da wannan mulkin sai Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta duk iya mutum a duniya shine ya sanya ka kurkuku a rayuwar duniya to Allah ce gumaka suke bautawa Allah ce wallahi ba sa amfanin su kuma ba sa cutar da su kwata-kwata sai dai kawai dan adam taɓewar basira ce rashin bauta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa kana kafiru ala rabbihi zahira tabbas kafiri ya kasance akan wato game da shedan yana taimaka ma shedan akan butulci wa Allah subhanahu wa ta'ala mutum wanda yake kafiri wanda yake butulce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai taimaka wa shedan akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala jama'a shedan shine mutum na farin shine halitta ta farin da ta fara saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a duniya iblis shine wanda ya fara saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda yake bauta wa Allah kamar yana kawo gudunmuwarsa ne da suciyankinsa da waton taimakonsa akan mi akan fartikin shedan jama'a muna fahimta idan mutum yake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yana kawo gudunmuwa ne da aqida da bauta wa shedan shi yasa Allah ya ce wa kana kafiru ala rabbi wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kafiri ya kasance mai taimaka wa shedan akan bin tafarkin kafirci domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ji daɗin yi musu azaba idan su mutu sai Allah ya sa su a jahannama Allah ya kare mu sai Allah ce wa ma arsalna wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira qul ma أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا
الله يتي وما أرسلناك illa mubashiran wa nadhira Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba addamir huna ya udu ila rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya ce manzon Allah ba komi ya sa muka aiko ka ba face ka zamanto mubashiran sai dai ka zamanto mai bushara da bayan Allah na gari duk wanda ya rike Allah ya rike sunnar ka ya bauta wa Allah gwargwadon hali da imani imani ya mutu da tauhidi to kai masa busharar cewa zai haɗu da aljanna a gobe alkiyama wa nazira kuma dalili na biyu na aikoka shine ka zamanto miye gargadi da duk wanda ya kauce wa karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ai musu gargadi waton cewa akwai wata huta wa anzartukum naran talazza huta mai kuna a gobe alkiyama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi wa mutane bushara yayi wa mutane gargadi ya ce duk wanda ya bauta wa Allah to haƙiƙan zai dace da aljanna annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi suke cewa man ata'ani da halal jannata wa man asani faqad aba qila ya rasulullah wa man ya'aba qila ya rasulullah wa man ya'aba annabi ya ce man ata'ani da halal janna duk wanda ya min da'a duk wanda ya min da'a ya bi karantarwa ta littafin Allah da sunnata manzon Allah ya ce da khalal jannata zai shiga aljanna a gobe alkiyama sai manzon Allah ya ce wa man wa man asani faqad aba duk wanda ya saba min ya bar karantarwa ta to haƙiƙan ya saba ma karantarwa annabi mu ya saba ya ki shiga kamar manzala ce mai gatiken aljanna ya ki shiga ne jama'a muna fahimta shi yasa ba abin da yafi wallahi kamar kaga kana kokarin kokoyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da zaka in dai ibada ce in dai ba ka bi karantarwa manzon Allah bace bayan ikhlasi wallahi aikin banza kake yi Allah ya kare mu da yin aikin banza to Allah ce wa ma arsalnaka illa mubashshira wa rasul wa nadhira ba mu aiko ka ba face sai dan ka zamanto me gargadi da kuma me mutane bushara daman shi da'awar manzon Allah kashi yuce kullu abinda annabi ke kanta da mu akwai at-targhib kuma akwai at-tarhib ana kwadatar da mu ku zo ku zo ku bauta wa Allah idan kuka mutu ku shiga aljanna akwai giya cikin aljanna ku bar shan giyar duniya akwai madara akwai korama ta zuma akwai tsuntsaye akwai kaji akwai abarba akwai wane ne cikin aljanna sannan kuma da wanda ya kafirce bai bauta wa Allah ba in ya mutu shi kuma akwai akwai akwai sarƙoƙin jahannama akwai zabbaniyawa suna dukar mutum sannan kuma ga huta ta zahi ga ruwa abincin zahi tufafin zahi kaga manzon Allah kullun yana mi yana tafiya ne yana aunawa wato a karantar da mutane sannan kuma a tsoratar da su to shi yasa kullun kakkaramin to mutum kullun kai wa'azin jahannama kake yi ka dinga kwadaita da mutane akan aljanna sannan kuma kai musu bayanin huta sai ka zama to ka dace da wami kai muwafaka da karantarwa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya manzon Allah ma as'alukum alaihi min ajrin bana tambayar ku lada game da karantarwa da nake muku nazo na ina karanta da ku alqur'ani da sunna ba ina nufin ku bani wani abu bane ku sa min albashi fayikil ko salar da za ku bani Allah ce ba na bukatar ku tattara kuɗi manzo Allah ce ka gaya musu ba ka bukatar a tattara kuɗi a baka kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah baya bukatar dukiya ba duke bace hadafinsa wajen karantar da mutane addini abin da yake da bukata shine manzon Allah mutum ne mai tausayi so yake ga bayun Allah sun kubuta a gobe alkiyama sai Allah ce ka gaya musu la as'alukum min alaihi min ajr bana tambayar ku na ta lada wani jinga kamar aiki ne na zo na yi ku biya ni annabi ce ban bukata ban ban tambayar ku wannan illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila sai wanda yake da bukatun ya kama kyakkyawan hanya zuwa ga Allah subhanahu wataala ma'anar wanda yake yana da dukiya kuma yana kwadan ya ciyar a aikin Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta ya zamanto annabi bai bukatar ka dauki kuɗi ka bashi amma idan aikin Allah ne za a yi za a gina masallaci za a gina makaranta za a tai wajen jihadi ana bukatar a taimaka ma marayu abinda mutanen yanzu muka karanci akan taimakawa wannan lokaci taimakawa marayu wallahi da da an da da muna musulmi na da haɗin kai a ce a samu ai wani kwamiti na na orfelan marayu da za a dinga tallafa musu a loki karatun marayu tuwahin sallan marayu ragunan sallan marayu kai wallahi wai jira muke kullun dan tsabar imanin musulmi wannan lokaci yana da karanci wai jira muke sai laraba sun taso daga wata uwa duniya sun taimaka wa marayu da muke tare da su wani wallahi a nan yana da abincin yana da halin ɗaukar yaunin shar jikin marayu goma amma billahi da kuɗi ya kasa ɗaukawa abinci gidansa kullum sai an sa pubel sai an sa cikin shara ga marayu na iya taimaka musu bi iyawa wani marayu ya kasa yin karatu saboda bai da halin kuɗin biyan makaranta lakon wani makarantar ma ta gagari shi zuwa wani wacce take ta ɗaukar larurar ta gaji jama'a mu ji tsoron Allah to shi ne annabi ya ce ban tambayar ku lada akan ina karanta da ku addini sai dai wanda yake nihin ya kyautata ya je ya yi aikin Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan Allah suna da yawa bayan Allah wallahi ba abin da ya fi kamar da mai kuɗi ka sarrafa kuɗin ka wajen taimakawa al'umman musulmi duk mai kuɗin da Allah ya bashi kuɗi bai taimaka ma al'umman musulmi babu albarka cikin dukiyarsa wallahi in Allah ya hore maka ka tallafa da dukiyarka wajen tallafa ma al'umma musulmi ka kula da zuwa asibiti kula da marar lafiya marayu ka kula da su musamman marayu ka kula da marayu marauniya nawa ce wanda suka bar taɓarɓarewar education tasa sun koma harkar karuwanci marayu yawa suna nan sun koma harkar karuwanci saboda babu wanda ke tallafa musu babanta ya rasu a unguwa an kale su ba mai kulawa sai ga yanzu ba za ta rike kanta da kannanta sai ta shiga sana'a karuwanci wata baiwa Allah ta zo ake mata musulun ake mata wa'azi akan ta ji tsoron Allah ta bar daina karuwanci ta ce wa malam ko na so in bar shi wallahi bai iya bare shi malam ta bai ta dalili ta ce dalilin in shiga karuwanci shine mahaifi na Allah ya masa rasuwa mahaifi na Allah ya masa rasuwa sai zamanto ya mutu ya bar mana kanne yara kanana ta ce a unguwa ba wanda ke tallafa mana mamamu ta ce tsuha ya kama ta yaran kawai alkol aka koro su ba a biyan makaranta ba abin an ta sai ma ba za su iya ba ta ce ganin mun shiga halin haula ina talla sai na shiga kawai yadda zani in tallafa ma rayuwar mu shi da sai na shiga sana'ar talla daga talla sai na ga ashe akwai abin da fitalla samun riba shi da ina zo tallan sai mutanen banza su nuna min dama za ta aje tallan su za su biya mata in abin ya na jika biyu ne to za a bata jika biyar aje a yi fasikanci da ita ta ce sai na aje tallar sai na koma fasikanci yanzu ba ma sai na wahala ba za a je kawai a kwanta da ni a bani kuɗi ta ce wallahi malam na taɓa gwadawa in bar sana'ar karuwanci ban bukata ta a rayuwa ta ce wallahi na na kasa abincin da zanci garin rogo ya buwaye ni garin rogo ya buwaye ta masu kuɗin mu suna nan da kuɗi kuma sun taka sun kasa taimaka mu bayan Allah sai kokarin ka tera ka tara ka mutu gaban da yayanka wallahi dukiyar ka shine abin da ka ci kuma kai wa addinin Allah aiki da shi wanda ka mutu ka bari na magala ne wallahi ba naka bane idan ka tara kuɗi ka takkata ka bar su dan ka yazo yayi banna yayi sabon Allah kai Allah zai maka hisabin tarawa shi kuma Allah zai mai hisabin yadda ya kashe su mu ji tsoron Allah illa man illa man Allah ya ce illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila sai wanda ya so watun ya kama hanyar zuwa wajen ubangiji wajen tallafawa al'ummar musulmi shi yasa idan kaga mutum idan kaga mutum jaraba tana yawan samu wasu cikin dukiyarsa to bai taimaka mu Allah ne kuma bayan Allah mu gane wani abu ba kowane mai kuɗi bane yake iya watun ya taimaka wa addini wani shi nan da kuɗi amma billahi ladhi bai iya ɗaukar dala guda ya bada ya yi ƙarfin miliyan ɗari amma bai iya ɗaukar dala guda ya bada sadaka kusan me yasa Allah bai buƙatar dukiyarsa kaga mutum da kuɗi bai taimako to Allah bai buƙatar dukiyarsa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karɓar sai abu wanda yake da tsarki ya Allah ka hore mana mu taimaka wa bayunka ba abin da yake ka taimaka wa musulmi a rayuwa yau mutane da yawa wani shina nan da azumin nan wallahi abincin bude baki gagara shi yake yi azumi ake amma abincin budin baki gagara shi yake yi alhaji ka je ka tara kwantu buloke ka aji ka gina gidaje ko ina haya ake maka cikin tawa bayun Allah ka keɓance wasu gida ka ce wannan nan masakin ne na miskinne ne in an ɗauko albashi su kan a jarawan bayun Allah fi sabilillahi to manzo Allah ce ba zan roƙi wani lada gare ku ba amma duk wanda ya kokari wajen aikin Allah ya taimaka to wannan yayi abin ne wanda ke bukata Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so jama'a sahabban manzon Allah suka samu aljanna wallahi ba sallah kadai bace ta basu aljanna sai da kokari wajen tallafawa tallaf akwai taimakakeniya wa juna wa tsakaninsu tallafa wa juna wata rana umar bin khattab yake cewa sai na yi da zani daga na zarce abubakar sadiq sai ga abubakar sadiq kullun yake tahiya da mace yake hita bayan gari a shi wata tsohuwa ke da kwai abubakar sadiq yake ɗaukar abinci ya je ya kai mata ya share mata ɗakin ta sannan kuma ya dawo umar bin khattab ya ce sai na gane me yi abubakar sadiq yake yi ƙarshe ya tabbayyana gare shi ga irin aikin da ke ce ka sun yi nisa bayan Allah na gari ɗaya daga cikin magabata aka ce shina jagora shugaban ƙasa gaba ɗaya a zamanin shi sai dai ka wayi gari ka buɗe ƙofa ka ga buhun shinkawa da buhun mai bakin ƙofar gida da wasu 'yan canji na cefa ne baka san kowa kawo maka shi ba malam ba a san wa ke yi ba cikin gari sai lokacin da ya rasu aka zo mai wankan gawa sai gabasa guda ta shanye saboda ɗaukar kaya bayan Allah na gari Allah ka taimaka muna wallahi duk wanda bai tausaya wa Allah bai tausaya mai man la yarham la yurham Allah ya ce annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku tausaya wa bayun Allah da ke cikin ƙasa sai Allah da ke sama sai ya tausaya muku shi yasa wasu Allah yake tajarraba su cikin ɗiyar su sai ka ta samu barayu shi tara shi tara yake taimako amma kuma sai Allah ya turo cikin su ne sai saci wani ma Allah Allah yake in akwai za su kashe su kashe su zure su gane dukiyar kawai gaba daya to sai Allah ya ce aya ta gaba wa tawakkal alal hayy
وتوكل على الحي الذي لا يموت نعم وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
Allah ya ce wata wakkala alal hayyi alladhi la yamutu ka dogara da wanda yake alhayy rayayye alladhi la yamutu wanda baya mutuwa jama'a muna fahimta Allah ya ce wata wakkal alal hayyi alladhi la yamutu ka dogara ka mai da lamarin ka gaba daya ga ubangiji wanda yake alhayyu rayayye alladhi la yamutu wanda baya mutuwa jama'a duk wanda ka dogara da shi in ba Allah bane wallahi aikin banza ne ko ma waye in ka dogara da shi wata ranar ka waye gari ka neme sa wallahi babu shi amma sai Allah ya ce ka dogara da wanda yake shi shine alhayy rayayye allazi la yamutu wanda baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala jama'a ka samu tawakkali game da lamarinka wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ga ka an zo jarabawa ka haɗu a examen ka sa Allah shi ne ya kaddata ba za ka ci ka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma ka samu jarabawar ba iyawa ka bace ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala ne idan kuɗi kake nema kaga tattalin arzikin ka na komowa ƙasa kar ka ce kaga wane na ƙora maka idanu a'a wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu idan aikin wanda kake kaga kana a matsayi kujera ta gaba aka maido ka ƙasa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara da Allah dan shi Allah shi ke bayarwa kuma shi ke amshewa ba wanda ya isa ya baka abinda Allah ya ce ba zai ba wanda ya isa ya baka abinda Allah bai so ba sai kuma babu wanda ya isa ya hana maka abinda Allah ya baka wallahi jama'a muna fahimta wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara da wanda yake alhayy rayayye wanda baya mutuwa shi Allah shine rayayye wanda baya mutuwa annabi Muhammad yake cewa law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr manzon Allah ce da mun kasance ɗiyan annabi Adam muna dogara wa Allah matukar jin matukar dogara da Allah subhanahu wataala mutun ya da lamarinsa ga Allah gaba daya kasuwanci kake babu ciniki ka ce Allah ne ka samu ciniki ba iya kasuwancin ka bane Allah ne ko me ya same ka a rayuwa Allah ka ce Allah ne matukar tawakkali annabi ce la razaqakum wallahi da Allah ya arzikta ku kama yarzuqu tayra kamar yadda Allah subhanahu wataala yake arzikta tsuntsaye annabi ce tagdu khimasan wa ta'udu bi tsana tsuntsu zai tashi da safe cikin san matse bai da rihewa bai da shago bai aikin gwamnati ba a biyan shi albashi amma duk tsuntsun duniya in sahiya ta yi tashi yake daga gijin sai je ya nemo abinci wake ce da shi Allah kuma sai daga marice ya dawo gidansa cikin sa cike to manzo Allah ce da muna dogara da Allah matukar jin matukar dogara da Allah wallahi da Allah ya mana wannan bayan Allah mu dogara da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka samu a duniya Allah ne duk abin da ka rasa karka ce wance ce ko wani a Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ya ce wasabbih bihamdihi kai tasbihi tare da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka zamanto mai yawan tasbihi ka zamanto mutum mai yawan tasbihi kuma tare da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shi inan goya wa Allah kake sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maka idan kana kasuwanci kana son albarka ta yawa cikin dukiyarka wallahi ka zamanto mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala idan kana ɗaukar albashi kaga kana son albashinka yayi albarka ka dinga gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan kina tuyar kwanke ko masa ko kina yin dan wake a unguwa kina son albarka a dukiyarki ki dinga gode wa Allah subhanahu wa ta'ala duk mai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yayi alkawalin zai kara masa bilkin balinki jama'a mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan kana son kuma arzikin ka ƙara karuwa ka zama mutum mutum mai yawan istighfari a rayuwa jama'a muna fahimta idan kana son arzikin ka yawaita ka zama mutum mai yawan istighfari a rayuwa to Allah ya ce wasabbih bihamdihi kuma kai tasbihi tare da gode wa ubangiji wa kafa bi ibadi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ya zamanto mai ba da labari game da zunubin da bayansa suke aikatawa jama'a muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ya huce inda zai ba bayansa labari a irin zunuban da suke aikatawa dan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku masu rubutu ko da yaushe ana rubutawa aikin alkhairi da aikin shari'i kuma Allah subhanahu wataala zai ba ku labari shi Allah ya kai matuƙa wajen ya ba ku labari akan aikin da kuke aikatawa amma duk irin abinka wallahi baka iya control kin batanka duk irin abinka kayi kaɗan kai control kin yaron ka da yake aiki a ƙarƙashin ka ba za ka iya ba wani abin ka sani wani baka sani ba amma shi Allah bi iba- bi zunubi ibadihi khabira shi Allah ya isa ya bada labari 100% ba tare da wata tawaya ba akan labarin bayunsa musamman irin banna da bayun Allah suke a doron ƙasa sai Allah ya ce
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Allah ya ce, Allazi khalaqa samawati wal ard shi Allah shi ne wanda ya halici sammai guda bakwai wal ard da kuma ƙasai guda bakwai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin wa'annan samman da ƙasan duka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin su sai Allah ce fi sittati ayyam idan baka da ilimi kai baka gane ba Allah ce mun halicci wannan ne a cikin gaba da cikin kwana shidda in ji Allah subhanahu wa ta'ala kadibiyar da sama take da girma da yadda ƙasa take da girma Allah ce duka mun halicce su da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin samman da ƙasan Allah ce fi sittati ayyamin kuma wa ma mastana min lugu ba ba mu ta gajiya ba inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai gaji ba bai buƙatar hutu da lokacin da ya wannan abin Allah subhanahu wata'ala ya halitta sammai da ƙasai a kwana shidda da abin da ke tsakanin su Allah ce kuma ba wata gajiya da muka fama da ita a lokacin da muka halitta samman da ƙasan duk aikin kana buƙatar ka samu rifo ka samu hutu a rayuwa to shi Allah bai buƙatar wannan rifon kuma ba wata gajiya da Allah ta kawo Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce sun mastawa sannan Allah subhanahu wata'ala ya daidaita al-istiwa'u alladhi yuliqu bihi jalla ula daidaita da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala alal arshi sai Allah ya daidaita akan al'arshinsa wannan ayat ta rushe maganar malumar suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ina Allah ce sun mastawa Allah ya daidaita alal arshi akan al'arshi wata koyanga manzon Allah sai ya tambaye ta aina Allah ina Allah wata baiwa ta daga ta ce fi sama yana sama annabi ce ko inta ta domin ita musulma ce jama'a Allah subhanahu wata'ala yana sama amma ilimin Allah ya kewaye ko ina shi istawa alal arshi Allah ya daidaita akan al'arshi amma ya ya daidaita wannan ilimi ne malaman da suka ce kutsa a cikin wannan abin wasu alu anhu inji imam malik ce bid'atun tambaya akan wannan abin bid'a ne shi dai Allah ya daidaita daidaita da ta dace da shi to sai Allah subhanahu yake cewa fas'al bihi khabira ai ka tambaye labarin duk kake da bukata shi Allah yana iya baka shi shi Allah shine al-khabiru saboda halittun gaba daya Allah yana labarin kowa duk abin da ake a duniyan nan labarin shi na wajen Allah subhanahu wata'ala idan ka yanzu ba in kana son labari ba ka tarba karhe shida da rabi BBC ba karhe shida ka murya Amurka karhe bako shida da rabi shida da rabi ka kamo abin nan BBC bako ka kamo ka kamo Dutch France bako da rabi ka kamo Dutch Bello ko to shi Allah subhanahu wata'ala duk labarin ba sai ka da wannan bai ka bata kanka wajen sauraron abin gaba ɗaya shi Allah subhanahu wata'ala game da ayyukan bayonsa shi Allah khabirun ne mai bada labari ne sai Allah ya ce وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا
Allah ya ce wa idza qila sujudu lirrahman idan aka ce wa kafirai suwa mai rahama sajada waye mai rahama shine Allah idan aka ce isjudu lirrahmani kuwa Allah subhanahu wata'ala sajada qalu sai su ce wa man rahman wane ne ke da rahama waye mai rahama anasjud lima ta'muruna shin za mu yi sujada ga wanda kake umarnin mu Allah ce wa ma zadahum illa nufura ba abin da yake ƙara musu sai ƙara kaucewa da gudu kuma akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala jama'a duk wanda Allah ya kaddartawa halaka wallahi duk yadda ka so ka fahimtar da shi bai fahimta wani duk yadda zaka kwatanta masa cewa tattalin arziki Allah ke kawo shi wallahi ganin shi ke shi ture na aka mai daga lokacin da gaji mutum na cewa an yi mai ije to wallahi ya ije addinin shi kenan babu shi babu imani jama'a muna fahimta da gaji mutum yana cewa an yo mai ije to ya ije nashi musulunci don ya daga cikin musulmi don ya yanzu ya ɗauki wata riga wadda babu wadda ke da wannan rigar sai Allah ya ɗora mu daga cikin bayan Allah subhanahu wataala ashe duk abin da ya same ka to kame da shi wa Allah subhanahu wataala to Allah ce idan aka ce suwa Allah subhanahu wataala sajada sai ka suna cewa umar rahman wane ne ke da waye mai rahama sai Allah ce ba abin da ke kara musu illa nufura sai kara guduwa ta farkin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
tabarakallazi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha na'am وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
Allah ya ce, Tabarakan lari ja'ala fis sama'i buruja, albarka yawan alkharrai su tabbatar ma Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala, allari ja'ala fis sama'i buruja wanda ya sanya mazakacin nan tauraro a cikin samu. Jama'a muna fahimta, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa kowace tauraruwa hurin da za ta iya tabbata ta tsayo a wannan hurin. Sai Allah ce, waja'ala fiha sirajan, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kuma fitila a cikin sama kaga fitilar Allah subhanahu wa ta'ala idan rana ta fito sai ga ta nan gidan kowa ga ta nan ba a bukata ko amma yanzu in an kai kufirwa kaga yanzu ture ta kaɗan ta yi irin misalin a ce tawa a ba ta amfula guda wanda zai haskaka ta ya da wuya amma ka dibi hasken Allah subhanahu wa ta'ala gidan kowa garaci kuma ba ka biyawa zahir ranar ubangiji hasken Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yi wata a shi turo a turo maka mala'ika a ce ga fakatir ka shara hasken kaza da amma kaga da kana sa kuran kinni je Allah wata na yi in baka biya ko a tsinke ka zana cikin duhu to Allah ya ce albarka ta tabbatar mu ubangiji wanda ya zamanto ya sanya a cikin sammai buruj wato madakatin nan tauraru waje fiha sirajan sai Allah ya sanya kuma fitila a cikin sama wa qamaran munira da kuma wata mai haskakawa shi Allah shine ya sanya wata da tauraru a cikin sammai duka don wata hikima tasa daga cikin halit hikimar halittar tauraro Allah ce zinatul zina kawa ga sama Allah subhanahu wataala ya halitti tauraru daga cikin amfanin su Allah ce wala qad zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin na farin Allah subhanahu wataala ya sanya waton tauraro dan ta zamanto kawa ado wa sama kaga idan ka kalla yanzu sai ka sama ga ta masha Allah da tauraru akwai haske tana kallawa sannan kuma eh bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin Allah ce mun sanya kuma tauraro dan su zamanto abin jifa shedai lokacin da shedai da suka tahiya wajen sabtar wahayi suna jin abin za a gai to sai a jehe su to Allah yake cewa wato shi shine wa qamaran munira kuma shi Allah shine ya halicci wata kuma sai ya sanya watan mai haskakawa a cikin sama sai Allah ya ce وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada shukura Allah ya ce wa huwa alladhi har yau Allah shine wanda ja'ala al-laila wan nahara ya sanya dare wa wuni khilfatan masu taccanzawa wanda suke mayewa juna ana dare lokacin wuni yayi sai kaga wunin ya daren ya tafi wuni ya zo wake yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce shine ya sanya wannan abin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma baka taba samun erar ba cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala a ce lokacin fitowar rana ta yi bata fito ba an ci gaba da duhu a'a ba a samun dangarda cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara Allah shine wanda ya sanya dare da wuni khilfatan wanda suke jujjuyawa dare ya zo wuni ya tafi dar- wuni ya zo dare ya tafi Allah ce liman arada an ya zakkara mun yi wannan ne da wanda yake da buƙatar ya tunani ya gane girman Allah subhanahu wataala ya san cewa dare da wuni ba Allah ya yi su bane haka dan banza a'a akwai abin da Allah subhanahu wataala yake da buƙatar ka dauki darasi a cikin sa jama'a muna fahimta au arada shukura ko kuma ya ga damar ya gode wa Allah subhanahu wataala akan irin abin da Allah subhanahu wataala ya masa ya sanya masa dare dan ya huta ya je ya yi aiki ya gaji ya zo ya kwanta ya huta ya kirga kuɗin da ya nemo a kasuwa sai kuma ya ƙara taushewa gobe kuma tafi sai Allah ya sanya masa wuni kuma dan ya je ya nemo wasu jama'a muna fahimta Allah ya ce au ara da shukura ko kuma ya gode wa Allah bisa wannan nemar da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah ya ce wa ibadur rahmani kaga wannan mubtada ne kuma mudafun dan ibadu shi ne mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-damma wa huwa mudafun ar-rahmani mudafun ilayhi Allah ya ce wa ibadur rahmani kaga bayun Allah na gari bayun mai rahama bayun Allah subhanahu wataala sai Allah ya kawo mana sifar sai Allah ya ce allazina yamshuna 'alal ardi hauna kaga sifatun ka shine khabarin labarin mubtada kenan sai Allah ya ce siffar bayun Allah na gari su ne wa'inda ya mushuna alal ardi hauna suna tafiya doron ƙasa Allah ya ce haunan cikin natsuwa bil waqari was sakina ga kwanciyar hankali kuma ga natsuwa ba hargora a hargowa kuma babu ta da girji da hankali bayan Allah na gari idan ka gansu saman mashin yana tafi tafiya ta natsuwa ina cikin adaidaita tafiya ta natsuwa amma kana ganin wani ke kasan da babu shi cikin natsuwa ba cikin bayan ubangiji na gari shi cikin adaidaita ya ɗauko mata gyuja gyuja sada kuma ya kunna music shi ta saurare kuma gashi ta rusa gudu gaskiya da shi a cikin ibadur rahman to Allah ce bayun Allah na gari su ne wanda da'iman in suna tafi saman ƙasa na harin babu takama tare da su baka ganin shi duk irin tufafin da zai sakawa wallahi bai takama kuma bai alfahari bayan Allah suna ta ba alfahari kuma babu takama sannan kuma suna ta ne cikin ni Allah ya ce cikin natsuwa wa idza khatabahum aljahiluna idan wawaye suka gansu aljahiluna huna as-sufaha idan wawaye suka gamu da su suka yi musu magana wadda ba daidai ba qalu salama sai su ce musu aminci a dai zauna lafiya mata na gari Allah ya ce ka gansu suna tafiya cikin natsuwa ga ta da hijabin musulunci ga niqabi tarihi huskata ta yi lalle ta sanya su sau da biya halitta wani miji wanda ba miji ta gani ba tarihan yi tana tahiya kuma Allah ya ce hau taunan cikin natsuwa ba tsakiyar titi ba ba ta tahiya tana cin abinci saman titi bayan Allah na gari da kote suke koma suna tsaye cikin natsuwa ba kana ganin wasu mata ka san da wallahi a sun dai kai sun zaka dai duniya kaga an yo buwa ta mata an tahi ga su nan an to kamar shanu ribda ribda saman titi kuma ana ta ana ci abinci kuma sauti sama sama ana hira ga ba wannan ba su cikin sifar bayan Allah na gari bayan Allah na gari ta ake cikin natsuwa wata hatta huce ba san ko ta huce ba amma wata wallahi cikin gida tana hira kana jin ta katar malam daga Allah mata masha Allah ga baki kamar sarauniya baki na ta fardu da magana ko ana shi sannan kuma ga ta tana irin tayya ta karhi ta ci hatsi ta koshe wala ta tsaya gida ta bota Allah ta ki botar Allah sai yawo zige saboda didi kamar bakan leda dan adida ta shafa mata lahiya to Allah ce bayun Allah na gari maza da mata yamshuna Allah ardi hauna su tafiyar su a saman kasa Allah ce cikin natsuwa da tsanaki suke yin ta babu wani jijji da kai babu takama babu alfahari a cikin ta sai Allah ya ce sai ka ta gaba والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
sifa ta biyu والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama siffa ta gaba ta bayun Allah nagari Allah ce yabituna li rabbihim suna kwana wa ubangijin su da dare idan yayi to sun kasance suna wa ubangijin su sujjadan wa qiyama suna masu sujuda kuma masu tsayuwa suna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala idan dare yayi ba barci suke yi ba tashi suke yi su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala siffar bayun Allah nagari sune wallazi allazina yabituna wa'anda suke kwana wa ubangijin su dare na Allah suke tashi su gana wa Allah subhanahu wataala wallazina yabituna li rabbihim sujjadan suna masu yawan sujuda kaza ga shi ga mubalaga sujjadan suna masu yawan sujuda wa kiyama kuma ga yawan tsayuwar dare shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira bayun Allah Allah ya ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum hum yunfiqun haƙiƙarinsu suna nisanta hurin kwanansu ba su cika kwana da yawa ba shugaban halitta annabi muhammad ya kasance yake tashi kiyamul da dare yake bauta wa Allah Aisha mata ta ce ya Rasulullah ba za ka sauwake ma kanka ba ai Allah ya gafata maka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min zambika duk laifin da ka yi da ma wanda za ka yi nan gaba Allah ya rigi ya yahe maka ba za ka tsaya ka huta wa manzo Allah kullun kiyamul laili annabi ya ce afala akuna abdan shakura ashe ba zan zamanto ba in zamanto bawa mai godiya wa Allah subhanahu wataala ai ina so in gode wa Allah subhanahu wataala wani sahabi ya iske manzo Allah na qiyamul layli na tsayuwar dare ya kabbarta manzo Allah sassan eh manzo Allah sallan ya jayo sota bakara yace to idan manzo Allah ya aya 100 zai yi ruku'i aka zo ya ga manzo Allah yayi tazarce ba ayi ruku'i aya 100 ba ya ce ɗari biyu aka huce su aka zo ya ce to in dai annabi ya ƙare bakara zai mi zai yi ruku'i aka ƙare bakara manzo Allah bai ruku'i ba yayi muwasala yayi tazarci cikin Ali Imran ya ce to na san dai da an dan jin kawo hizibin farko za a yi ruku'i yaji manzo Allah ya ya ƙara ya ƙara huta ya huce Ali Imran ya ce kai ya ce wallahi na so in yi ta abin nan na so in zarce ta kawai ne ta maza na dage sai cikin suratul nisa ya manzo Allah sallallahu alaihi ruku'i sai cikin suratul nisa ya raka daya bayan Allah suna dan wato suna suna barci wani wata rana imam imam shafi'i ya kawo imam abu hanifa ina jin abu hanifa shafi ya kawo abu hanifa ziyara a gidansa imam shafi'i abu hanifa ya kira iyalansa yana da babban babban malami faƙihi aka tsara abinci aka zauna aka ci abinci dare kuma kwana malam bai kwanta ba yanzu sai da sahi sai ɗiyan malam ta ɗiya abu hanifa take cewa babanta ta ce baban ni na ga wai wancan shine imamu shafi kin da kake cewa ake cewa ko na ji ana bada labari ya ce ƙware da gaske ya ka gani ta ce ni na ga wasu sifatikin da ba ni kamar ba shi ba dai ta ce na fari na ga mun zo cin abinci kun ci abinci ya ci abinci diyawa sannan kuma aka zo wajen kwana aka kwanta na gabe tashi ya kiyamun lele ba kaga yariya karama ta san ma ana kiyamun lele mu daga azumi sai azumi ɗaya mu sosai sun gane kawai daga azumi sai azumi ake kiyamun lele sannan kuma yayi sallar subahin bai arwalla bai ba mu sallah bai arwalla ba imamu abu hanifa ya zo ce ma imamu shafi to kaji ho yariya ta bullo da aiki ka ci abinci diyawa ka yi kwana baka tashi kiyamun lele ba sannan kuma ka yi sallar subahin baka da arwalla sai ce mata tabbas wannan duk sun faru ya ce na fari na ci abinci ne saboda ina da tabbacin abincin da nake ci abincin halal ne abincin da nake ci ya ce abincin halal ne na ci abinci ne don yi tawassali da halal da aka nemo Allah ya biya wasu bukatoci na rayuwa ya ce abu na biyu tabbas ban tashi kiyamu lalim saboda ban yi barci ba ina tunani akan wasu matsaloli da al'umma suke ciki ya ce kafin gari ya waye Allah subhanahu wata'ala ya min ilhamar ya walwale min wasu matsaloli guda saba'in da da suke damun al'umma na gano fatawarsu a wannan lokacin abin da yasa kuma ban yi ban yi san arwalla ba da zan yi subahin yace arwalla ta ta isha'i garam take ba abin da ya same ta eh arwalarsa ta isha'i garam take ba abin da ya same ta da zai sallar subahi so da yawa aka ce imamu shafi yake sauke qur'ani cikin dare guda sallar cikin sallar raka'a guda biyu subahin ta yi kuma ya je masallaci ya bada sallah bai yi arwalla ba to Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama bayan Allah na gari suna tsayuwa wa ubangiji suna mi suna bota wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan wallazina lokaci ya ko sauran minti nawa to Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin masu masu qiyamul layli Allah ya sa mu dace sannan kuma a ƙarshe ina addu'a ta alkhairi wa dan uwa abokina kuma amini cewa da malam Abdulrazzaq malam Abdul Abdul Qadir Mamman Hamza da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe sa da accident jiya bayan ya fito daga Takanammat zayitawa Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe sa da wata hadarin mashin ina addu'a ta alkhairi ya Allah muna tawassali da karatun alkur'ani da bayan Allah suke yi da kuma azumin da duk musulmi yake a wannan duniya da kuma duk mai kokari da a cikin hayyaka muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'inda idan aka roƙe kana karba ya Allah ka ba malam lafiya ka tashi kafadansa Allah subhanahu wataala ya kuma sanya kafara ka baiwa duk wanda ba su lafiya cikin musulmi lafiya ka gafarta mana kurakuran mu fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh